بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهج بالهج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna baraka ta ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda muna cikin abinda al-ismul awwal fi ta'zim al-ali al-a'la li qadri an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan ismi mu mutu babu ba a cikin babuban mun wuto fasulla da yawa wanda yanzu muna cikin dai abin da ya shafi halaye da ɗabi'u na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam waɗanda dukkansu abin yabo ne kuma imamu alƙadi iyal ya zubo su kuma ya tafsili cewa ba wai abin yabo kaɗai ga addini ba abin yabo har ga al'ada har ga mutuntaka waɗannan abubuwan waɗannan tadodin tadodi ne na yau to shi ne ya yi bayani ya karkasa su jiya ya ce sun kashi uku waɗanda lalurar rayuwa watan ta ƙunsa waɗanda akwai waɗanda ƙarancinsu abin yabo ne aka yi magana cin abinci da bacci sannan kuma yawansu abin zargi ne cin abinci yawan cin abinci abin zargi ne yawan bacci abin zargi ne kuma duniya da addini mana a duniyance da addinance wannan duk abin zargi ne sannan kuma abin da taktaliful ahwal hala yana tattanzawa na kowa a cikin to shine yanzu ya fara shimfiɗa kafin ya kawo inda yake nufi sai ya gama shimfiɗa ma ɗin ɗabi'un ka ji su a mutunta kancama to sannan ka ji danganto su da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam
وكان النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حقيقة من ذا الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا ذمو قد أخذ من هذين الفنين بالأقل حقيقة يا ريق من هذين دقوة ننم فنين فنونا قدابي بالأقل دقرنشي من ذا الله يا ريقو دقرنشي إن دي وجن چن أبنشي من ذا الله يا ريقو دقرنشي چن أبنشي من ذا الله دي چي ديوا bai ci sai ya ji yunwa in ya ji yunwa kuma bai ci ya koshi haka nan ma bacci wannan alkur'ani ne maki alkur'ani ne maki shaida wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana shaida kana tashi baka da yake sai qiyamul layl to kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bi masu wannan cewa kanu qalilan min al-layli ma yahjaun sun zamo kaɗan ne daga cikin dare suke kwanta to shine ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riko da daga wannan fannuna guda biyu bil aqalli da mafi karanci hadha ma la yudfa'u min siratihi hadha wannan cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya riko da karancin cin abinci ya riko da karancin bacci ma la yudfa'u abunda ba a jayayya ne fi siratihi min siratihi daga siran manzo Allah baka taba jin wani malami ya yi sabani ba ce an samu sabani daga malamai wasu sun ce annabi yana ci ya take ciki wasu sun ce a'a kaɗan yake ci wannan malayi da fa'u ne wanda ba a jayayya ne babu saɓani wa huwa allazi kai shi ne aikin da ma amara bihi ba wai annabi yana yi ba ma abin da yake umarni da yi kenan kaga duk abin da aka tabbatar annabi ya umarni da yi sai wannan ma ba sai ka tona ba ka ce to shine aikin manzo Allah haka ba sai ka tambaya ba abin da aka ce annabi ya inganta annabi ya umarni a yi za ka ka tambayi kowa shine aikin kan ka tambayi kowa
wa hadda alaihi kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam huwa allazi hadda alaihi shine abin da manzo Allah ya kwadaitar rashin cin abinci da yawa da kuma rashin yin bacci da yawa shine manzo Allah ya kwadaitar la siyama bil tibadi ahadihim domin abin da shaidar da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan watan basaraken nan na yaman abin da ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shaida wadda ita ta saya musulunta Eh, abin da yake cewa bai taba umarni da wani aikin alkhairi ba face shi ne farkon wanda zai fara aikata bai taba hani daga abin ƙi ba face shi ne farkon wanda ya hannu yace wannan shi ya ja shi ga yi imani da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine julandi maliku umman sarki umman ne لا سيما بارتباط احدهما بالاخر مسمى ما حدوا ko sarkuwar daya bil akhari da dayan ma'ana sarkuwar cin abinci da yawan bacci muddin aka ci abinci da yawa lalle za a yi bacci kaga cin abinci da yawa na da alaka da yawan bacci karanta cin abinci na da alaka da karancin bacci shine la siyama birtibat ahdihima bil akhari
حدثنا أبو حدثنا علي ابو علي الحدثي الحافظ الحافظ فتنن دبو حديثي شيء ابن سكرة نعم أبو علي ابن سكرة yana yawan kawo ruwa daga gare shi ma daga cikin mai mai malaman alƙabi iyal ne ya kawo shi can a cikin guniya guniya ɗinsa bayani ne akan shuyuku ɗinsa ne kawai shi alƙabi iyal littafi yayi akan bayanin mashiyakhatuhu ma'ana shekannansa shekannan shi alƙabi iyal to yana daga cikin na gaba gaba shi Abu Ali ibn Sukkara
بقراءة bi qira'ati alai da karatun da nayi alai gare shi ana dai bayani duk inda muka kawo bayanin bi qira'ati alai bayani ne in an tuna mun yi shi can a cikin babin maslul hadisi a cikin anwa'u tahammulur riwayati wa ada'uha ya ake dauko riwaya ake bada ita to daga cikin nau'o an yadda ake dauko riwaya da yadda ake bada ita akwai alqira'atu ala shaykh shaykhi ne ne baka marwiyat dinsa abin da ya ruwaita kana karan kana karanta yana ji ko kuma wani ɗaya na karantawa duk kuna saurare ku da yake riwaitan mawa yana ji inda aka yi kuskure zai gyara to sun ce ya fi ƙarfi bisa ga shi shaikhin ya riƙe littafin yana karantawa yana yana karantawa to ana karanta mai yaji za ka yanzu in ka tashi sai ka ce haddathana fulanun qira'a ko bi qira'ati alai an gane yana daga cikin nau'o an tahammulur riwayat wada'u to bi qira'ati alai da karatun da ne alai gare shi qala haddathana abul fadl al-asbahani قال حدثنا أبو قال حدثنا ابو نعيم الحافظ الحافظ
قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان بن احمد قال حدثنا أبو بكر بن سعد قال حدثنا أبو بكر بن سهل كاغا تكن ما إمام الطبراني ne. wannan سليمان بن أحمد إن الإمام الطبراني طب قال قال حدثنا أبو بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني معاوية قال حدثنا معاوية بن أبي صالح الحضرمي أن يحيى بن جابر أن يحيى بن جابر حدثه عن المقداد بن عبد- عن المقداد بن معدي كربا أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ hakika manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ما ملأ ابن آدم وعاء مؤاء شرا من بدنه mm, wannan hadisi Imam Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mu kai karshen sa ce qala ma mala'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mala'a ibnu adam ku ibnu ابن آدم I- ibnu adam bai cika wani burga ne na sharri ba wanda ya himuni من بطنه bisa ga cikin sa babu wata jaka ko wani burga ne wanda yake mafi muni wanda aka cika mafi muni kamar ciki za ka ga kenan me aka fahimta a ciki cika ciki dam sharri ne. cika ciki dam aibi ne aibi ne kuma ta fuskoki aibi ta wajen lafiya ta wajen lafiya yanzu kana cika ciki dam ba ka rabu da zagayen likitoci don kullum kana fama da ko ba komi za ka yi ta fama da gamba da sauran ciwar wata da sauransu duka wanda mai ya jawo su cika ciki take ciki sannan kuma watan take ciki abin da yake kawo kasala ya raba mutum da himma da ibada saboda kasala ta lullu mutum bai ibada da kasala ta lullu mutum bai ibada ko kuma ya mai da kai ne yan dalga ga shaitan kullum suna tare kullum suna tare haka nan suna salama yake cewa inna shaitana yajri li ibn adama majra dami wa dayyiqu majrahu bil ju'i shaitan yana yana yawan zagaya calculation ga dan adam irin magudanar jininsa duk inda magudanar jini ke zagayawa shi dan na zagayawa haka to za ku yi ku kukunta magudanar shi to ku kukunta magudanar shi da yunwa shine bil ju'i aka ce da yin azumi da yin azumi wanda ke yin azumi za ga ya fi koshin lafiya to saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mal abnu adamu sharran min batni wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawace shi imamu nasa'i ya rawace shi ibnu hibban ya rawace shi amma nan imamu alqadi ya sai fitar da shi ta hanyar tabarani abin da yasa bai fitar da shi ta hanyar tirmidhi ba ta hanyar tirmidhi shi wajen shi dogo hanya ce amma ta hanyar tabarani gajero hanya ce domin tsakaninsa da miqdadu an gane wasu kuma sun karanta shi mikdamu an gane mikdam wasu sun ce mikdamu to mutum takwas ne tsakanin alƙadi iyar da shi mikdam mutum takwas ne ta hanyar tsabarani amma tsakaninsa da ta wajen tirmizi dan ta tirmizi din ma yana da yaro ce shi hadisin ta hanya biyu hanya ɗaya mutum goma sha ɗaya a tsakaninsu hanya ta biyu mutum goma kaga hawa yau dai ta hanyar tsabara ne ta zama gajeruwa hanya don haka tunda ta zama gajeruwa hanya ta zama watan tafi amintuwa eh tafi karfi tafi daukaka tafi daraja tafi jauda don haka sai ya zaɓi wannan ya kawo shi bai kawo shi ta kan tsabara ta kan tirmidhi ba sai kawo kan ta kan imamu tsabara ne
حمد آدم أكلاتون إبن سلبي annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yace ukalatun watan uk uk ko uka uka uku ukulatun ukulatun watan yallomi yallomi hasu ibn adam sun shi dan adam imna sulbo inda dai in yi ci za su tsaye da bodin jikin shi domin shi bodin jiki an yi shi bai rayuwa haka nan sai da wani abu sai da cin wani abu to dan abun da lomomin da za su ci biyu uku hudu to ta isa ta tsayen ma mutum da jiki ne eh imna sulba in ma tuwo ne kaga ɗan lomomi ke eh ukalatun yan lomomi yan lomomi kaga ya nuna ba su da yawa ba su da yawa sun ce akwai riwaya salatu luqmatin wa ukalatin yuqimna sulba yuqimna sulba ya akwai shi don haka kaga sanan aka ukalatun din nan akwai riwaya da ta fassara watan abin nan din shi adadi an ce uku ko abin da ya dan tsara uku a gana ya kai hudu ko biyar to duk inda an kai loma dai uku ga abinci musamman in mai kwari ce eh guda uku shikenan ta wadatar eh fa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi usulusun li sharabihi usulusun li nafasihi idan dai ya zama dole sai ya buɗe ciki ya ci hiye da waɗancan ƴan lomomin ba su isa tai to ga dai au fasulutun ya kasa cikin uku cikin a kasa shi uku kaga musulunci abu ne mai tsari duk da cikin ka ga yadda aka ce a tsara shi cikin ma ga yadda za a tsara shi to balle abin da ba shi ba kaga ko musulunci yana son tsari fasulutun kashi ɗaya cikin uku li da'amili shi ala da ka ba abinci kenan wasu lutun watan kashi ɗaya shi kuma cikin uku lisharabi watan kasan da ka ba abin sha kenan to wasu rusun kashi uku kashi ɗaya kuma gudan linafasihi watan alawus ne ka baya dan numfasawa linafasihi saboda numfashi kada ka take cikin ka kana numfashi sama sama saboda shi numfashi an zalunce shi an zalunce shi ba yi mai adalci ba watan nashi kason an ɗauka an ba tuwo da ruwa tuwo da ruwa ko tuwo da hura an ba su an take ciki za ka shi numfashin da ake yin shi amma in an ba kowa lashi za ka ga kowa na walwala abincin shi kan shi watan zai yi saurin narkewa ya yi aiki ga jiki saboda ni saboda an ba shi alawus na ya aiki ne shi ma abin shan haka nan sannan ga numfashi saboda da numfashin ne za ku samu su yi aiki su abincin da abin shan to numfashin a hana mai aiki a hana mai aiki yadda ya dace za su yi aiki su ba za su yi aiki ba za ka sai ga cuta ta shiga
wani an na kasaratar nau wali an na kasarsin naumi domin yawan bacci min kasaratar asli yana faruwa ne daga yawan ci wa shurbi da sha in aka yi yawan ci aka yi yawan sha lalle za a yi yawan bacci Mm, kaga shine lafiya ma birki ba da hadihi ma bil akhir ke dan ba da su qala sufyan sufyan thawri yace bi qillatil da'ami yumlaku sa'arul layli mm, bi qillati ta'ami da karancin cin abinci ne yumlaku ake mallaka saharul laili horewar dare horewar dare idan baka baka baka bacci to bi qillatil akli yumlaku saharul laili bi qillatil akli da karancin cin abinci ake mallaka amma in ka take ciki to ina ma kana bi da inda zaka bingire ne ya sai magana bingirewa ba magana a tashi wai ayi shirin yadda za a kwanta ba in an yi wani ci na inda an ka ci nan za a dingire eh kadiba yanzu ko ga yaro Eh, in an ka bashi abinci ya ce ce ce koshi to nan sai an ja kwana Hmm, kace to ko gaba ba kai
wa qala ba'd salafi wa qala ba'd as-salaf sashin salaf suka ce la ta'kulu kaseeran fa kada ku ci kafiran da yawa
ba ta yawa mu kaseeran in kuka ci da yawa to ci da yawa zai ja ku sha da yawa fa tarqudu kaseeran in kuka ci da yawa kuka sha da yawa zai ja ku kwanta da yawa ma'ana za ku kwanta ku yi bacci mai tsawo fa taqdaru kaseera to kuma zai ku yi hasara mai yawa sai ku yi hasara mai yawa Mm. don haka ne watan walum shi jana radiyallahu anhu ya kusata ya ce kiyamun laili wajibi ce a ɗariƙarsa Shi wanda ke riƙo ɗariƙarsa sai dole ya tashi ya yi kiyamun laili dole ya karanta aƙalla hizib biyu aƙalla kullum ka sa akwai aiki ko sai ya kusafe ce yin kiyamun laili tsayuwar dare wajibi ce duk wanda ke riko da tsariƙar shi to wajibi ne ya kiyamun laili wajibi ne karanta hizib biyu aƙalla a cikin awa 24 saboda ni saboda zama ba kiyamun laili kasarar eh don wannan za ka yi ce fataksaru sai ku yi hasara kafirin da yawa kun ci da yawa za ku sha da yawa in kun sha da yawa za ku yi bacci da yawa in kun yi bacci da yawa za ku yi kasara da yawa na kyashe wa qadru ya anhu sallallahu an ruwaita daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama أنه كان أحب أحب الطعام إليه ما كان على ضبط
ai kasaratul aidi وقد روي حقيقة أن يروى عن النبي صلى الله تعالى وسلم أنه دقى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمم. أمم. إمام السيوطي كان أتخريج دي مناهج الصفا بتخريج أحاديث الشفاء ياتي أبويا على روج وانا حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ياتي كان أحب الطعام إليه أبن شند من ذا الله يفسه ما كان على ضففه wanda aka yi magayya aka yi mataro abincin da aka yi mataro annabi ya fi son shi wanda za a zagaya hannu sun yawa kire ne za a kewaya kowa ya ta ci ko baho ne za a girke kowa ya ta ci annabi ya fi son wannan abincin saboda ni saboda wannan abincin ba a ci a koshi a take ciki eh ɗan lomomi ne za a ci sai zai kare ko kuma ka biya ma ishe ka saboda albarka da yake da ita yana da albarka sai ka ci kaɗan sai ka biya ishe ka Mm, ba a zuba mutum ga plate bai ko ba ke yi sai ya yi soro ina eh. ai kasaratul aidi wanda ke da yawan hannaye abincin da ke da yawan hannaye domin annabi sallallahu ta'ala sallam abin da yasa ya fi son abinci ta fuskoki ne da yawa abincin da jama'a suka fi yawa gare shi domin baiwar manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam bai son ya ci shi kadai ko kaɗan bai sai ci shi kaɗai sallallahu ta'ala alaihi sallam yana ci ne tare da jama'a don samu albarka amma in son samu ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sai kowa ma ya ci ya ce bai da bukata sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci saboda baiwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ya ci tare da sabansa domin su samu albarka ko in ya ci ya raga sai su dauka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sannan kuma da hikimar da ke cikin karanta cin abincin za ta samar da koshin lafiya sannan kuma za a samu nishaɗi cikin ibada wa ana aisha ta radiyallahu ta'ala ana an karbo daga ummina aisha yadda Allah tabbata gare ta tace lam yamtahi jawbun kun nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama iban qattu abinda ummina aisha ta ce cikin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cika ba da koshi da dai da dai tun da annabi yake sallallahu alaihi wasallam bai taba cika cikin sai cika da koshi ba wannan hadisi an roce shi da da lafazin ma shabi rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam salasata ayyamin tiba'an min khubzin hatta madali sabili abinda ummina aisha ta ce tun da manzo Allah yake bai taba kwana uku jere na koshi ba daga mata masa ya ƙoshi kwana uku yau ya ci sai da ya ƙoshi gobe haka ya ƙoshi jibi haka kwana uku jere maza Allah bai taɓa yi ba har ya koma ga Allah hatta mazali sabili har ya koma ga Allah wa annahu kana fi alihi la dukkan su kowanne daga cikin su ingantacce ne kowanne daga cikin su ya inganta
wa annahu kana wa annahu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zamo fi alihi iyalihi a cikin iyalin shi la yas'aluhum ta'aman bai tambaye su abinci manzo Allah bai ce a kawo ma abinci sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai ce a kawo abinci in dai an kawo shi kenan ba kawo ba shi kenan kuma eh waɗanda su ba su kawo ba ta rage gare su amma manzo Allah bai tambaya wai wai ya ba a kawo abinci ba har yanzu wai ba a gama abincin bane wani mai gida ma sai ya tambaya wai ba a gama abincin bane wai me ake jira ne ba a gama abinci ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaya ya ce wai a kawo abinci ko ya ba a gama abinci ba da wuri Mhm, sallallahu ta'ala alaihi wasallam wala yatashahahu wala tashahahu sannan kuma baya watan karkata aka ce bai bai son cin abinci duk yadda abincin yayi dadi bai ce kai abincin nan yayi dadi uku ina marmarin kaza yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dafa man kaza shi nake marmari a
in ala amuhu akala in aqamuhu akala Mhm.
wa ma adamuhu qabila in an amuhu in sun ciyar da annabi sun kawo mishi abinci shi kenan sai karɓa ya ci Allahu akbar Hmm.
wa ma ala amuhu qabila wa ma ad'amuhu abinda kuma suka ciyar da shi kabila shi zai karba yau bai cewa a ni na gaji da cin tuwon nan fa eh yau shinkafa za a yi ko na gaji da cin shinkafa to za a yi ko ko ni huran nan ta ishe ni duk abinda aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk abinda ya tsari gaban shi in zai ci zai ci kawai lam yakun yazummu zawaqan wala yamdahu haka hindu ibn abi halaj na'am eh abinda suka ga sai tantance su eh tsare da gaske eh shi ka sai shi ka zai ka su to amma ka san ba kowa ba kawai annabi bane Allah ya sallama da haka in za a samu matsala to yi bayanin abin da yake don ka a rika samun matsala eh shi annabi ba a samun matsala eh wa ma aqamuhu qabila abin da suka ciyar da shi qabila annabi zai karba wa ma ta'awu shariba abin da suka kawo mashi a matsayin abin sha sha zai yi kawai lam yakun yazummu zawaqan wala yamdahu ba yabo ba fallasa abin da aka kama annabi sallallahu alaihi wasallam bai santi ya ce kai abincin nan yayi dadi kuma ba fallasa bai ce abincin nan bai yi dadi ba ko bai ji gishiri ba ko ku a'a kaza ko ku a'a duk annabi bai yi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ولا يؤترد على هذا بحديث فريرة to alƙadi iyali yace to kar ka ji fana ce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai tambayar abinci ka bage ka ce to ka samu wata riwaya na hadisin barira manzo Allah zai wuce ya ga wato an kawo mishi abinci ba nama an kawo mai masa ba nama ko ba miya wata riwaya shikenan aka kawo mai gaya sai manzo Allah ya ce a masa aka kawo man ba miya gaya suka ce to ai ba na ga nama ba a cikin tukunya ana dawa suka ce ai barira aka bashi eh barira aka bashi innahu lahmu sadaqatin tusaddiq bihi ala barira innahu lahmu sadaqatin tusaddiq bihi ala barira sai to ai wa hiya laha sadaqatun wala na hadiya ita aka ba sadaka mu hadiya aka ba sai ta ba mu hadiya to kaga sai a ce akwai ta'aruf tsakani ko za ce kamar akwai karo tsakanin wannan hadisi na an ce wannan zance an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tambayar abinci nan kuma gashi hadisin barira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya to shine alqadi yace wala yutaradu ala hadha bi hadisi barira radiyallahu anha wa ba itirazi tsakanin wannan da hadisin barira idala tabbata gare ta wa qawluhu alam to yanzu zai koma cikin riwaya hadisin barira yace wa qawluhu zancan annabi sallallahu alaihi wasallam da yace alam aral gurmata yanzu ban ga tukunya ba biya namun akwai nama cikin ta haka manzo Allah yace ban ga tukunya ba ana dafa nama sannan a kawo min mafa gaya sai ka ce idla alla sababa alihi su'alihi sallallahu zannu sallallahu ta'ala alaihi sallama i'tiqadahum watan abin da ya sa manzon Allah don ya karantar da wani abu ne yayi wannan abu ya wannan tambaya don ya karantar da wani abu me yake so ya karantar ya tan watan dalilin haka zaton annabi sallallahu alaihi wasallam itiqadin su annabi na zaton cewa su iyalan gidan shi a itiqadin su wannan naman lahi lahu bi halatta ba gare shi ba annabi yana nufin watan an shi tabbatun shi ba shi ba a kula da shi ba nama ba sai yan kawo sai dai arabe ba a bashi ba haka annabi ke ne ba ai bai yiwa iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam su zafi kansu zuban manzo Allah kuma suna cikin mu'mine kuma suna cikin mu'mine kuma Allah tabaraka ta'ala ce watan annabi aula bil mu'minina min anfusihim duk wani abin da yake za a so shi to ai mu'mine manzo Allah ne macancancin su zaba su ba kawunan su ko su zaba akan kawunan su an fahimta to me annabi sallallahu ta'ala wasallam yake nufi yana nufin ya gano su iyalan gidan shi suna zaton naman bai halatta ba gare shi to tun shari'u ne to bari yayi wata tambaya don ya tabbatar da zato ne haka yake zato ne haka yake sai ku abin ya zama haka ai da ma haka ne dama haka ne sai suka ce ayar rasulullah ai naman sadaka ne kai ku baka cin sadaka innahu la musadaqatin tusaddiq bihi ala barira naman sadaka ne aka ba barira mazala ya ce to shi kenan dama haka cikin to
فأراد بيان السنة fa'ara da bayana sunnati sai manzo Allah ya nufi ya bai musu bayanin sunnarsa abin da yake mashru'i ci ne ya halatta ci kyauta sadaka ce bai ci zaka ita in an bata sadaka ita kuma sai ta ba manzo Allah hadiya ko wa hiya laha sadaqatun wala na hadiya ko wa huwa laha sadaqatun wala na hadiya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai kaga ya bayanin abin da sunnar shi ta tanada kenan ko kaga daga ran nan an san hadiya an gano amsar hadiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam halal ne sadaqa ce bai karba kuma abin da aka baka sadaqa ka iya ba annabi shi hadiya wannan karatu kafin haka ba su da shi to ka ji dalilin da maza Allah ya ce alam aral burmata fi halamu ba wai hakikanin naman ne maza Allah ke nufi ya tambaya ba kaga maganar tana nan dai la yasaluhum ta'am maza Allah bai tambaye su إذ رآه لم يكن izra'ahum lam yuqaddimuhu lokacin da ya gaba su gabato da shi ba gare shi علمه tare da cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya san أنهم لا يتأثرون عليه ba za su zaɓi kawunansu alaihi akan annabi ba bihi da wannan naman su keɓu da shi وصدق eh عليه su hana ba annabi shi su su ci iyalin gida annabi za su yi haka ba dan su ne sahun farko a mu'mini fasadaka alaihim zannuhu ko ko zannahu eh zannahu duka da nasu ba kawo shi zannuhu eh fasadaka alaihim zannuhu sai zato ne ya gargata Mm, zato ne ya gargata au da rafi fa'il Mm, zannuhu kenan in an ce zannahu ya gargata zatonsa an gane amma zannuhu zaton shi ya gargata kaga fa'ili kenan Mhm.
wa bayyana lahum ma jahilu wa bayyana lahum ma jahilu kuma ya bayyana musu abin da suka jahilta min amrihi min amrihi na al'amarinsa ashe ba su san cewa manzo Allah ya halatta ya ci eh, eh, abin nan ba hadiya ba kyauta ce ba zai ci ba bi qawlihi بقوله هو لها صدقة ولنا هدية da zancen annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi kaga ya bayyana musu abin da basu gane ba yace huwa laha sadaqatun wa lana hadiyya ita aka ba sadaqa ni ba sai ta ban kyauta ba ita aka ba sadaqa mu kuma sai mu ci shi a yana hadiyya mhm sallallahu ta'ala alaihi wasallam